العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna ashirin kenan ga watan safar a hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1445 muna kuma biyar a watan Satumba shekara ta 2023 Allah ya kaddara mana haduwa wannan masallaci na kofar arewa na garin Gumel a karanta littafin al-adabul mufrad na Imam al-Bukhari a yau za mu tashi a lambar hadisi na 1088 bayan babin da muka kare wanda in an tambayi mutum wane ne sallama ya yi ko haɗuwa aka yi da shi ko samunsa aka yi da shi ya faɗi abin da za a gani shi muka samu wanda ya zo wani samun da wani samun da wani samun da wani ce ni ne a da wani ni ne ni ne ni ne da kuma wanda wani samun da wani ya haɗa bai da cikin dare tambaya waye wannan ya ce masa ni ne rubaiyar sai kuma ya tattauna masa magana akan abu musa al'ashari da yake sallah a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci babu da zamu karanta a yau shi da Imam Bukhari ya ce mashi babu idan ta'azana faqila udkhul bi salami babin da zai bayani in ka nemi iso sai aka ce shigo da sallama me ya kamata kai aka iya zuwa gidan mutum ko shagon mutum ƙyanƙyanƙyanƙyan in shigo in aka ce e ka shigo ba sallama amma in yaka ƙwanƙwasa aka ce shigo sai aka ce ka shigo da sallama ma'ana ka yi sallama sannan ka shigo to kai ɗin sallama za ka yi ka shiga ko fasa shiga za ka yi akwai gurin da kuma ake sallamar akwai gurin da ba a sallama tun da ita ma sallamar guri-guri ci haɗe da imam bukhari sai kawo wannan babu in ka nemi izini aka ce shigo da sallama ya za ka yi hadisin ya ce haddasana malik ibn isma'il قال حدثنا إسرائيل عن أبي جعفر الفراء عن عبد الرحمن بن جدعان قال كنت مع عبد الله بن عمر عبد الرحمن بن جدعان يتي ناكسن تارد عبد الله بن عمر fasta'azana ala ahli kitabin sai yawa waɗansu yahudawa sallama su ne ahli kitab faƙila sai suka ce da shi udkhul bi salamin shigo da sallama fa aba abdan umar sai yaki sallama fa aba an yadkhula alaihim sai yaki shiga inda su yahudawan wannan suke na ambace yahuda ne dan mu buga ne menene ake nufi da ahli kitabin ko ahalin kitab zai iya zamantowa nasarawa zai iya zamantowa yahudawa amma dai duka abin da ke gewaye da madina yahudawa ne suka yi yawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da da wasu an yi itla'in su daga garin Madina banu Nadir banu Qainuqa da banu Quraiza duk an fitar da su daga garin Madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma baka hana sasannin Madina ka samu daidaikun mutane to a cikinsu abdullahi dan umar sai a waɗansu su sallama ya nemi izini kai in shigo sai suka ce in sallama ka shigo to in ya musu sallama yanzu shi ya karya doka ko ya yi daidai na? ya karya doka ko? na'am me yasa ya karya doka ranka ya ɗin su yahudawa ne kuma ba a wa yahudawa sallama na'am an hana awa yahudawa sallama ko? kar a fara musu sallama to in an yi sun ka fara fa kuma a ce musu wa alaikun ko? na to dalilin da ya sa haka watakil sun san baya halatta musulmi ya fara yi musu sallama na na to ahli ahli ahli baitin fasta'adana ala ahli baitin sai yayi sallama akan waɗansu mutanen gida mutire ahli kitabi din ko Allah da Umar yawa waɗansu masu gida sallama assalamu alaikum ya ne ma in shigo sai suka ce udkhul bi salamin shigo da sallama fa aba an yada kula alaihi sai yake shiga malamai suka ce to me yasa aka ce shigo da sallama yake shigowa ko dai na farko mutanen suna cikin mutanen da bai halatta a yi musu sallama din ba a fara yi musu sallama kafin a shige su wannan za su iya zamantowa nasarawa za su iya zamantowa yahudawa ko ko masu gidan suna cikin wani aiki na fasikanci wanda baya halatta a daidai lokacin a yi musu sallama ne wataƙil mutane ne sai ka fahimci tun daga ƙofa abin da ke faruwa a cikin gidan baya halattawa a yi musu sallama sai ka jiyo kamar me sai ka jiyo kamar warin giya sai suka ce yi sallama ka shigo wataƙil har a muryar ka ji alama ko ka ji warin ganye ko ka gane karta suke ko ka gane suna ludo to shigo da sallama sai ka rike sallamanka wataƙil suka ce to wataƙil mutanen da suke daidai gurin akwai abin da zai hana a daidai wannan lokacin a yi musu sallama ko kuma uzuri ne ya bujiro masa duka ba ma yahudawa bane ba nasarawa bane ba wani aiki suke na fasikanci ba ya nemi izini an ba shi izini kuma sai wata bukata ta taso mashi shigo sai tuna ai ban yi kaza ba sai ya juya da haka dalilin juyawarsa dalilin uzurin da ya bujiro masa wallahu ta'ala alam amma wannan yana nufin in izini kadai kake nema ko ka nema ba tare da kai sallama ba to mai gidan ya ma tambihi akan sallama masu gidan na in shigo sai a ce shigo da sallama an baka izini amma izini mai sharadi menene sharadin sallama da aka wajabta ga wanda zai shiga gidan mutane yayi akan sa wallahu ta'ala alam babu nazari fi duri babu da ke magana akan leka gidan mutane mun wuce babuka masu kama da wannan kuma hadisan da suke ciki kusan zamu ji duk kamar mun wuce su حدثنا أيوب ابن سليمان قال حدثنا أبو بكر ابن أبي أويس عن سليمان عن كثير عن يزيد عن الوليد ابن رباح أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل البصر وإذا دخل البصر فلا إذن hadisin ko kafin hadisin babin da ke magana akan leka gidan mutane wancan mun wuce shi wannan kuma Imam Bukhari yana so yayi ta'kidi duk wata hanya da za ta baka dama ka hangi gidan mutane al'ummar musulmi ba su ba da dama ba wannan kofar haramun ce duk yadda za ka hangi gidan mutane ba baka dama ba malamai suka ce hatta alwasa'ilul hadisiya wasa'ilul hadisa da aka iya amfani da su musamman turawa 'yan tsuru baya halatta a yi amfani da su bature ne kawai dan dare yayi sai hau benin shi sai sa abun hangen nesa nan sai rika saita wundunan mutane yana zubowa yana zukowa ya ga wannan ɗakin mai ake yi a cikin wannan ɗakin in ta kama har ya ɗauki hotuna kai kana gidanka kana ra'ayin sahi kuma yana daga can sama da kilomita ɗaya ya zuko gidanka yana kallon abin da ke faruwa a cikin ɗakinka wannan haramun ne kai ma yanzu kana da waya musamman wanda suke detection location na mutum akwai wanda suke leƙowa har da hoton mutum har da bidiyon inda yake in kana da bukata to ka yi ka leko gidan mutum wani shi maharamun ne duk abin da zai baka dama ka leko tsiraicin mutum ba tare da mutum ya ankara ya baka izini ba haramun ne ko kuma ka yi gida beni sai mutane sun shuto da daddare ya kuma ka leko farfajiyar ka kari ka lallekawa to gida wannan wasi wace ba wannan bai kwanta ba saboda kawai ta kamar kana da kuɗi za ka fito kana han iska kana dillekan gidan mutane wannan suka ce haramun ne ko kuma shi mai benin yana cikin beninsa yana uzurinsa saboda ya kunna lantarki kai kuma ka zo ka zauna kai kasa kake leke saboda ai hasken lantarki ya haska haihi kuma da daddare bai san me yake faruwa ba wannan shi ma leka gidan mutane ne ba da izinin su ba ko in zaka wuce tsagar kyaure ta baka zaka iya hangar gidan mutum to ka tsaya ka leka ta tsagar kyauren ka gano duka wannan babukan suna karanta mana wannan abubuwan haramun ne wannan kamar yana karanta maka kenan alfarmar gidan musulmi wallahi tana da daraja tana da kima duk da mun kai lokacin da alfarmar ba ma ganinta kuma ko mutum yayi sakaci ba a baka dama ba kana da damar da zaka leka kaga abin da ke faruwa a window rufe idanka kullul mu'minina yaghuddu min absarihim a ga masu imani su rike idanunsu Allah ya san za a samu kurakurai a gurin ɗaiɗaikun mutane za a samu sakaci za a samu manduwa yasa aka ce to kai rufe idan ka zo mutum ya yaye labule ya manta da cewa za a iya hangowa daga kan titi da ka zo kawai ka ɗauke idan kai kamar baka gani ba kar ka kuskura ka ƙara ganin abin da ka gani shine kalmar ya gudu min abu sari su rike ganin su to da da dan uwa ya samu riba ya samu dama ya samu yadda zai iya leka gidan mutane ya ga tsarecin su an hana wannan gidan zaka shiga ko ba gidan zaka shiga ba kar a leka gidan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da muka karanta yake cewa idza da qala al-basaru in idan ka ya leko cikin gida ko a dalilin an buɗe maka ko ka gama leƙen gidan ko ka gama shiga cikin gidan sai ta fala izina ba ka da izini kada haika higo cikin mutane tsakiya aika ce assalamu alaikum kuma kaka ji tsoro mai dan kawai ya kai a ce ai ka riga ka shigo shi kuma ana neman izini ne kafin a shigo gidan mutum to ka higo tsakiyar gida ka ga duk abin da za a yi ka takura masu gidan wata ta fito daga ban ɗaki wata ta yi wanka wata tana gashe abadan riga a tsakar gida ko tana tankaɗe ko tana girki tana da yaƙini a tsakar gidanka take kuma ya faɗo ta irin waɗannan mutanen ba a ba su izini tare da cin hadisin da muka wuce da wannan ɗin dukkanin su hadisai ne ba izi amma dai yana karantar da mu lalle lalle gidan musulmi yana da alfarma حدثنا محمد ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن مسلم ابن نذيد قال استأذن رجل على حذيفة وانا متين ان nemi izini ga Huzaifa ibn al-Yaman fattala'a lokacin da ya nemi izinin ya leka cikin gidan wa qala sai yace da shi adkhulu in shigo qala Huzaifa sai Huzaifa yace da shi amma ainuka faqad dakhalat ai tun da idan ka ya shigo in shigo ai tun da ka shigo amma ainuka faqad dakhalat idananka ai tun dadewa ya shigo wa amma astuka falam tadkhul kawai duwawunka ne bai shigo ba malamai suka ce ya gaya mashi magana ce wadda take akwai nau'i na bakar magana wata kuma take nuna zafin da ya ji a cikin ranshi al'is ita ce mu'akhara wurin da dan adam ke zama ita ce duwawun da na faɗa a hausanta ko ita idan ka ya riga ya shigo ko duwawunka ne bai shigo ba siffar an faɗa ne da niyyar a jizafi ayata kai ɗin ne baka shigo ba ai ta yi ko? to amma kai ɗin babu niyyar ko kuma babu alama ta zafi ko motsari a cikinta ya sa ya gaya maka idan ya shigo duwawunka ne kawai bai shigo ba na? wa ƙala rajulun wani mutum ya tambaya astazinu ala ummi yanzu har mahaifiyata na mata na nemi izin isanta izininta in zan shiga inda take shi ma mu wuce babu ko qala sai ce da shi in lam tasta'zin in baka yi sallama ba baka nemi izini ba ra'aita ma yasuuka to zaka ga abin da zai bakanta maka rai as-sau'a ita ce tsiraici ko duk abin da in an gani za a ji ba daɗi ita ce ake kira sau'a ko kuma Allah ya kira sau'a duk tsiraici yi wari sau'a cikin warisha wani ba su takwa tsalifai Allah maɗaukakin sarki ya ba ku tufafi ne ya saukar muku da ganyaye da bishiyoyi waɗanda za ku iya cirar abin da za ku yi tufafi ko ku saka zare a cikin shi da zaren ku yi tufafi wannan tufafin sai ya ce yuwari sau'atiku wannan tufafin yana rufe tsiraicinku abinda za ku ji ba daɗi aka ce inda ake gane mai imani wanda kuma alamar takawa tana ran shi akwai gurin da in aka samu kuskure aka gani sai ya ji ba daɗi kuma shi ma akwai abin da in ya gani na wani sai ya ji ba daɗi wani alamar akwai guntun imani a zuciyar mutum duk yadda muke nan akwai duk yadda za a kai a kawo ba za ka yadda a ga wani guri a cikin jikinka ba to waɗannan gurin su ne ake kira sau'a wannan gurin su ne ake kiran su sau'a kai in ka ga na wani za ka ji ba daɗi amma waɗanda aka cire musu wannan abin da ransu su kuma he ga har zama suke dirshan ba mutum ɗaya ba wani lokacin har ƙungiya suke su haɗu su kunna suke kallo masu kallon video film su kalla masu kallon munanan hotuna su kalla masu kallon kaza su kalla wannan alama ce ta imani da takawa ta fara fita daga cikin zukatan al'umma inda imani yana nan da takawa to za ka ga wannan abin ko a hoto ka gani za ka ji zuciyarka bata maka daɗi ba saboda gurin mummuna ne wannan yasa hatta gawar mumini aka kira ta da sau'a idan rabu ya rasu duk galibi abin da yake tare da shi ba a fiye so a gani ba rufewa ce amma da saboda jarabar midiyan na ya ga mutum ya ɗauko hoton matar shi ko hoton babarsa ko hoton babansa ya ɗora a yi masa addu'a Allah ji kansa ya gafarta mashi shi kuma ɗan adam ba duka ɗan adam ba ne yake da kyau idan ya mutu ba duka ba ne ba shi yasa aka ce a suturta shi a wanke shi akan lokaci a tsabtace a tattohe duk inda ya kamata a toshi a rufe fuskarsa a gyara ta a dandangwala mai turare da kanshi saboda ko da an buɗe wani ya gani kanshin ya zama tohi na abin da zai fara ɗaukan mutum ita ce sutura da ake cewa awa mutum sutura a tsabtace shi a gyara shi a sa likafani a rufe in an gama wankansa an gyara shi makusantansa na dole su ne ake ba wa dama da matansa da 'ya'yansa da waye a buɗe musu su gani to Allah ya ci ɗanka Allah ya maka gafara a yi sallama ta ban kwana kenan wanda bai da alaƙa ba a so a shiga amma za ka ga mutane da jaraba ko mutu a kai za ga sun dinga tururuwa gidan me suke da bukata so suke he sun gaya gawa take su ba da labari ba a so ‘yan takaitaccen mutane da za su wanke su su ake da bukata mutum uku ne za su wanke shi kada kowa shiga sai wannan mutum su tsabtace shi su gyara shi su naɗe kuma su ma an fi son makusantan shi in son samu ne a samu ‘ya'yan shi in babu a samu ƙannansa da yayin shi ko in babu a samu iyayen shi in babu al'akarab fal'akarab wanda ya fi haƙƙin kusanci ya fi haƙƙin kusanci ya fi haƙƙin kusanci waɗannan su da ya kamata su kusanci gawa amma mutane da gwanin tawar tun a fara wanka har a kare ana kan idansa ko ba abin da nake ba zai ɗauki ruwa ba ba zai meka ruwa ba amma komai a gaban sa aiko jiwa ne ku yi kaza kamar mala'ika jibril ba tura akai ba kuma ba wanda ya sahi to gurin ba a bukata tsiraici so irin waɗannan guraren ana so mutane su rufe shi yasa har manzon Allah yayi albushir yayi bushara ta alkhairi ga duk mutumin da ya zo suturta wani mumini ya ga wani abu da ba daɗi kuma ya rufe abin bai bayyana ba akwai wanda Allah ke musu jarraba wasu sukan yi rahin lafiya wasu kan yi jinyoyi har bayan mutuwar su abubuwa marar daɗi suna fita daga cikin jikin mutum kowa danganta da irin jarrabawa da Allah ya so ya mishi da kuma yadda Allah ya so ya karɓi rayuwar shi so duka irin wannan abin da aka ci karo so ake a tsaftace shi a gyara a mutunce in ma ana tsoron wani zai fito a tattoshe a rufe sai ka kimtsa mutum ya zama to cikakken mutum a cikin daraja da martaba sai a ce iyalansa su zo su gani don gaba ka gaba banka an wanke shi an goge fuskar an gyara an sa turare yana kaihi in ka leka ya ka dauka turaren almiski ne na aljanna sai ka ji daɗi a ranka amma an ka wakatar da fuskar fa da wannan munin da wannan turbunkun da wannan wahalar da ya sha ta cirar rai ya kasa akwai damuwa ba wanda ake cirar ransa yana jin daɗi in dai cirar rai ce ba wanda za a cira na jin daɗi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam da aka dandana masa yace Allah ina roƙonka ka sautauta wa al'ummata Allahumma hawwin ala ummati inna lil mawti la sakarat yace Allah ka tausaya wa al'ummata Allah ka rangwanta musu lalle mutuwa tana da daci lalle mutuwa tana da mai kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada kuma yana suma yana farfadowa yana suma yana farfadowa yana suma yana farfadowa yanzu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya suma ya farfado ya sha wahala yace da wahala wala kai ka san ba dadi don ga kalli fuskar mu ya danganta da Allah madaukakin sarki ya so ya sauƙaƙa maka yadda Allah maɗaukakin sarki ya so ya sausaya maka to wannan abin so ake a rufe shi to duka dai abin da ya kwashe mu akan magana ce ta cewa in mutum zai shiga inda ba a gayyace shi ba to zai iya ganin abin da zai bakanta masa rai ko fata masa rai ko kai ranka ya ɓaci ko ran wanda zaka shiga gurin sa ranka ya ɓaci kai ba ka je ka samu babarka ba ka yi sallama ba ta yi bacci ba ta sa ɗan tofi ba kuma zananta ya kunci sai ayaya ko ka ji ba daɗi ko ta ji ba daɗi ya za a yi isa aka ce to nemi izu ƙwam ƙwam ƙwam ƙwam waye ni ne in shigo da ce to saurara in shigo eh shigo wani an fita lafiya kenan shine musulunci Allah ya samu dace in lam tasta'zin ra'aita ma yasuuka حدثنا موسى قال حدثنا أبان ابن يزيد قال حدثنا حدثني يحيى أن إسحاق ابن عبد الله حدثه عن أنس بن مالك أن أعرابيا أتى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم wani balaraban ƙauye ya je ma gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa alqama ainahu khasasatal babi ya cika idansa da kofar tsagar kyauran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khasasa alfurja tsagar da ake samu tsakanin kyaure da kyaure ko a jikin kyaure a samu huda daidai kawai ya cika idansa da wannan kofar mu ma wuce hadisin a baya ya cika kofar fa akhadha sahman sai manzo Allah dauki wata kibiya aw udan ko wani ice muhaddadan ya saita inda wannan mutumin yake fa tawakkal a arabi wannan mutumin sai ya kauce lokacin da ya leka sai ya ga manzo Allah ya ciro kibiya kuma ya ga kamar saitinsa ake danawa ya ɗauke idan shi manzo Allah ya ɗauko wannan kibiyar ne le ya kufa a ainal a arabi saboda manzon Allah ya tsokale idan wannan balaraban da kawai fa zahaba sai ya wuce fa qala sai manzon Allah ya ce ama innaka law sabatta yace tabbas hakika da ka zauna ka tsaya la faqatu ainaka ya ce wallahi da na tsokale idanun malamai kuma suka ce manzan Allah ba zai tabbatar da wannan maganar ba bil mu'akkadat kuma a ce da wasa yake amma innaka law sabatta la ce tabbas da ka tsaya la lamul qasam yace wallahi da na tsokale idanunka malamai suka ce kuma hukuncin duk wanda ya leka ta tsagar kyaure aka surkulo wani abu tun idan ya fahi an ci banza e daidai an ci banza idan aka ji wajen alkali aka yace kawai tsokale mai ido aka yi ya aka tsokale ce ta nan laleka kawai abinda alkali zai gani ta nan mahin ya fito ta nan isan ya fito ta nan kibiyar ta fito i ta nan ta fito kenan da ta fuka je ka sai magani a wanda zai saya masa magani hukuma ba za ta saya ba kotu ba za ta saya ba mai tsokalewar ba zai saya ba an tsokale banza in kai da mai kemis ma in yago ya biya ka kuma ga gada ma yi mai tsada na idan ya ƙara salala cewa ma kafin ya samu a nade saboda a nuna maka cewa lalle gidajen musulmai yana da alfarma yana da daraja wannan yake daukar mu da cewa hatta kenan irin gidajen da muke yanzu a zamanance yana da bukatar mu mamuwar kanmu da kanmu adalci irin gidajenmu na faɗa a wancan karatu ba da muka ba irin wannan babi ko irin iya gidajenmu na iyaye da kakanni ya fi namu alfarma mu zai rabi'in ne ko ana buɗe ƙofa kawai hikin har ɗakin kowace kana ganowa in suna kwanciyar waje in suna zaune in suna hira da an buɗe ana gano kowa so wannan na daɗin da da aka bari ya fi alfarma yi gareji a gefe in ka tura motar ka ta higa a rufe ta daga ciki ya ka shigo cikin gidanka nan akwai tsoron kofa wani lokacin ma ciki da falo tsoron kofa wani ya ka wuce tsoron farko ka wuce tsoron tsakiya ka je kuma tsoron da zai kai ka cikin gida ga maganin zafi ga batar da barawo saboda lokacin da barawo ke kokarin shiga cikin gidanka wani lokacin bai sani ba kana tsoron tsakiya kana hutawa kana zaune ya kawo kai kuma sannan duk bala'in satar idanka to ta ina za ka leƙa ka hango gidan mutum ba za ka leƙo ba saboda haka wani gidan a tarihin gidan daga kan titi dai ba a taɓa hangan cikin gidan ba ba ko za a taɓa hanga ba amma gidajenmu na zamani mu da kanmu da kanmu muke leƙowa a ga me ke faruwa a cikin gidajenmu ya sa ko almajiran in suka zo kafin su yi bara ya gaya sun leƙa tsagar kuma sai fara maka bara idan sai yana kan gidan in cin abinci kuke ya leƙa ya gani in mai kuke ya leƙa ya gani alfawarar gidan ba ta ji yana da bukata in ne da hali da yadda za a yi wani lokacin irin waɗannan lissafi-lissafan na gidan aka mata mu sake lissafi mu an ce akwai lattara da ya rubutu a kan tsarin gidaje ya ɗora a intanet wata ƙungiya ta gani a misra daga najeriya yake aka tura masa da kuɗin jirgi da komai da waye ya sake rubuta takardar ya gabatar da ita saboda tsarin gine-gine ma musulunci bai bar shi haka ba so wannan gidajen da muke wani lokacin muke kallon al'ummar mu muke kallon addinin mu muke kallon kihi da darajar mu bai kamata ba duk mai wuce ake ganin ƴaƴanka duk mai wuce ake ganin matanka duk mai wuce ake ganin iyayenka Allah ya taimake mu gidajen ne mun je lokacin talauci gidajen mutum ɗaya da aka raba mutum bakwai to ba da za ko da gidan duka na babansu ne aura ka nusu bakwai da aka mutu suna aka ciccira musu wannan anan wannan anan da haka dole sai dai ka ga dan abin da aka tsakura maka dina abin da za a yi ya rayu a 200 by 200 ne kun kura ya sace by sace ko 25 by 20 Allah ya samu dace حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا شعبة عن عطاء ابن دينار عن عمار ابن سعيد التجيبي قال قال عمر بن الخطاب حديث موقوف رضي الله عنه من ملأ عينيه من قاعة الباب yace duk wanda ya cika idanun shi daga kofa ko tsaga ta kyaure qabla an yu'zana lahu kafin a bashi damar shigowa faqad fasaka wannan mutumin ya zama fasiki aka ce lissafa fasiki duk wanda yake leka gidan mutane kafin a bashi dama wannan mutumin fasiki ne hadisi ne makofi akan Umar dan Khattabi kuma duk da haka hadisin wasu malaman sun ce da'ifi ne a dalilin tabi'in da ke riwaya daga Umar dan Khattabi akwai shakku tsakanin haduwar shi da Umar dan Khattabi wallahu ta'ala a'lam حدثنا إسحاق ابن العلاء قال حدثني أمر بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم أم محمد ابن الوليد قال حدثنا يزيد ابن شريح أن أبا حي المؤذن حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه daga ثوبان kenan أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا يحل امرئ لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن حديث من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي بايا حلتا قوانا مسلمي أن ينظر إلى جوف بيت يليك أتكر ونجدا حتى يستأذن حتى يعني مداما حتى يعني بإذن babu wata hanya babu wani dalili da zai baka dama ka ga tsakiyar gidan mutum ka gano tsakar gidan mutum in ba a baka dama ba wanda yasa muka wuce an baka dama dama ce ta samu wani beni ka hau kada ka bude glabule kawai ka ke leƙan gidan mutane ko ka sauka a otel hawa bakwai ka hau ka ke dalilin ka ce kawai ai daga da gidan kowa ma ana gani kar ka leƙa ko ka sa ko da ka je ja labulanka in buɗe za ka yi ka sha iska buɗe ka sha iska ba tare da ka kalli ko ina ba shi yasa wallahi wannan umarnin da aka wa mumini shi yasa Allah ya ce masu imani din su aka umarni din kullil mu'minina yaghuddu min absari wallahi mai imani ne kada yake iya gimtse ganin shi alhali yana da damar da zai gare tsiricin gidan mutane kakkale ka diya da dama ta samu yace to baya halatta ga kowane musulmi ya leko tsakar gidan mutane har sai an bashi izini wannan kenan nake da cewa ko bini zaka a tsakiyar al'umma ka nemi damar su ke jama'a da Allah gurin ya mun kadan kuma so nake na yi beni hawa uku kuma izini kana da su eh mun maka izini amma akan sharadi kaza da sharadi kaza da sharadi kaza kuma ba kaza ba kaza ba kaza ka tsare musu sharaɗi su tsare maka kai ma na ka sharaɗi in wani yara ya ƙorafi a san yadda za a yi alallashe shi ciki isa kuma ƙasa yadda suka ci gaba suke warewa nan unguwar ga kaza za a yi nan unguwar ga kaza za a yi duk unguwar da aka bada ayi flat to ba a yadda a sami mai beni a unguwar ba wannan unguwar so ake duka gidajen su zamanto kawai gini ne irin namu kawai daidai da daidai shikenan wannan unguwar an bada dama a yi beni hawa ɗaya to beni za a yi hawa ɗaya wannan an bada dama hawa biyu a yi beni hawa biyu wannan ba a da samun beni ba to duk unguwar ba wanda za ka gani da beni in kuma za ka yi dai ka yi na ƙasa ɗakunan suna can ƙasa ƙarshen benin shi ne za a gani daidai da gidajen kowa ya dai a yi ta kwakwale rami a yi gaba ƙasa a yi gaba ƙasa a yi gaba ƙasa amma dai gaba sama to baka isa ba domin kuma tun da babu dokar gini babu tsari kawai ka sai fili gobe ka kafta mai girbi sai an zo an fara yin misali ga ta ai ka hiyo ma titi da layi da bulo bakwai yake nan daga nan titin ya mutu ka hada bula baka wani hedona wani hedona shikenan madadin titin da titiri za ta wuce sai a da kyar kurkura take wucewa a ciki saboda wani ya dauka ba daidai ba akwai nemo izini akwai kiran yallan akwai kaza akwai tantance kaza akwai ba a ciyo titi ba akwai duk babu Allah ya samu dace yana daga cikin haƙƙin mutaka da kiyaye hatta haƙƙi na titi da abubuwan da suke mallaka ce na al'umma duk wanda ya leka cikin gidan mutum ba a bahi izini ba shi ne ce fa in fa'ala in yayi faqad dakala to ya riga ya shigar wa mutum cikin gida ne in ka leka gidan mutum to kamar ka shiga mai gida ne daga in karanka yana da buƙatar haƙƙi alƙali yana da hanyar da zai ladabtar da kai ya aka yi ka leka gidana sai da Allah ya ka ta ban yadda ba da girmanka da mutuncinka wala mu haɗa gaban alƙali sai je yanko maka sammaci ya aka yi ce kawai gida leka mu to kai ustaz ga ka da girmanka da gemu da komai da waye ka leka gidan mutane tsautsayi ne to hikena a masa bulala uku sai aka kofar fada ba an sako daga masallacin juma'a sai ustazu wane za a bai bulala uku saboda ya leka gidan wani a daga ka tau tau tau ba daɗi ko to amma bai hadafin isar da sako ko? To, ok, to dama zama ta in ya leƙa gidan wani ba izini har za a mai bulala, ike. Wannan ta'aziri ne, girman darajar ka girma abin da za a yi maka yanzu wanda ka masa bulala uku, gara wallahi in yana da miliyan ɗaya baka. To, ya ce ba a san miliyan ɗaya bulala uku za a maka ranar Juma'a ko ranar Laraba. Wani kuma kawai abin da ake da bukata, he an tara ce cire hulaka. kamar da sauki ko akwai mutumin da in yana cikin al'umma aka cire masa hula ya ji wallahi kamar tsirara aka yi bashi sai cire ta a yi minti hudu sai to mai da hula ka ta haika tafi sai ga ya fahe da kuka a ta'aziri ba abin da ba a yi a cikin ta'aziri Allah madaukakin sarki ya tsare mu ba a so dai bulala ta'aziri ta haura bulala goma Allah ya samu dace wala ya ummu qauman fayakhussu nafsahu bi da'awatin dunahum hatta yansari kada wani ya jagoranci mutane a matsayin limami a matsayin jagoran tafiya a matsayin shugaba fayakhussu nafsahu bi da'awatin ya kebe kansa da wata addu'a dunahum ba tare da ya hado da su ba hatta yansari har sai ya gama musu wannan limancin ko jagoranci kada zaman to kai ne limami da ka daga hannu baka yi tahajjudi da ka je ka ce Allahumma hadini fi man hadait ana ta amin wa tawaffani musliman amin alhiqni bi salihin am to zai mala fitahi Allahumma hadini fi man hadaita kai kuma sahihu wa afini fi man afaita kuma sahihu wa tawallani fi man tawallaita iru me yake faruwa sallah kake mana kuma kana kanka da kanka addu'a dan me zamu ci ka da amin mu ƴaƴan banza ne da abin da kake da bukata muna da bukata saboda haka sai ka mai da tajammi Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa qina wasrif anna sharra ma qadaita duk abin da zaka yi ka rika sa jami'i Allahumma rahamna bil qur'an karka ce rahamni bil qur'an waja'alhu li ba daidai ba waja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Allahumma qasim lana min khashyatika karka ta Allahumma qasim li min khashyatika to ka zalunce su in dai kai ne jagora to duk abin da zaka yi hada da su to idan a sallah an ce zaka jagoranci mutane karka kebe kanka da addu'a to ya kamata kuma ka samu wani dadi a daidai lokacin da kake jagorancin su ba su samu ba sai ka ban dalili ba ya halatta in kana jagoran mutane aka ce hatta addu'a ba a dakawa kanka ba sai ka hada da su so ya kamata kuma ka samu wani alfarma da su mutanenka ba su samu ba kana shugaba ce duka garin nan ba wuta amma kai gidanka an tada janareto a kudin local gamma ya halatta su sauro ya dame su da zafi kai kuma an dauka a kudin local gamma an tada maka inji kai bacci ka huta ya inganta na a ai kudin local gamma nan kudin local na baya halatta na ce ka ka dalili ba na ko wai haka ne addini ya hana mutum ya ɗauki kuɗin talakawa akwai nasi ɗaya daga hitsi ‘ya'yan shi wasa kwakwalwa akwai abinda ya hana a bakar siddiq lokacin da yake khalifanci ana yanka mai dan akuya a kudin baitul mali na na kuma ba a yanka wa kowa ba akwai mutumin da aka bashi alƙalanci yace ba zai baka ce zamu ke baka akuya duk zaci yace wannan kwa na so idan chairman yace ni ba zai ba chairman na karamar hukuma he ina dauka kwadin fetur ina kwana da shi ba za samu ba? Siyama din? Allah, kai ma za ka yi? Ka ake da muradun da ba zai yi ba, ko za ka yi? Sai lokacin ya yi ko? Na'am, su waɗancan galibi abinda ake ba su na privileges kamar na abubakar siddiq kamar na wani alƙalan da na faɗa. malamai sun tattauna shi ne a babin ka biya mutum albashi da abin da za ka bashi na yadda zan muku aiki amma duk abin da nake da bukata na iyali na za ku yi muku ba zan je kasuwa ba ba zan yi kaza ba ba zan yi kaza ba amma a gidana a yanzu muna cin kaza muna cin kaza muna sa kaza da azumi muna sa kaza da layya lokaci kaza muna kaza muna kaza za ku ɗauka ko ba za ku ɗauka ba. Ta al'umma su aura su gani, da buƙatunka, da buƙatarsu a kanka wace ce tafi. Sai su auna. Yin abokan da aka zace muka ina zuwa kasuwa, kuma abin da na samu a kasuwa da hina ke rike iyalina. Suka ce, mun yadda ka zauna ka rike wa al'ummar musulmi, tun da hiba ma da haraɗi aka yi ba. Kawai da gare wa ya sabu rigarsa zai tafi kasuwa. Sai ana za ka kuma kana amirul mu'minin sai a na tara iyali kuma zauna in hauka raga ya ce ai babu ka ce ai kuma al'ummar musulmi tana bukatar kai ce ni ko iyalai na suna bukatar lokaci na da abin da zan ba su suka ce to ai ba mu lokacin kaza kai mun ko ba iyalanka abin da suke da bukata a cikin sharadin da aka yi ne har da yanka mai dan akuya ai masa naman miya da farfesu da wane ne na iya sati a bashi abinci a masa kaza yanzu ina ji in ka samu wani shugaban ina ji duk wata ko duk sati ba maki abin da ake yankewa sai Allah kada ya sani tsakanin kaji da zabbi da ‘yan awaki da naman shanu da da kilihi da wane ne, sai dai Allah maɗaukakin sarki ya kyauta, da abarba, da ayaba, da lemu, da kayan marmari, sai ga hidimar da ake musu daban, kuma sannan albahinsu daban, sannan kuma kwangilarsu daban, kai Allah da ya kyauta. Fa'in fa'ala a faƙar da kala, wala ya umu ƙauman fa ya khusu nafsahu bi da'awatin dunahum hatta yansari, wala yusalli aka na manzo Allah ya ce kada mutum yayi sallah wa huwa haqinun alhali yana rike da fitsari ko bayan gida shine haqin in dai fitsari ya takura ka to karka kurkura kai sallah karka ce ai yanzu ba ruwa bara in sallah in na gama nayi kuma kama ruwa kuma kana kana takura manzo Allah ya ce sallah bata yi wala yusalli wa huwa haqin hatta yatakhaffafa har sai ya rage nauyi bayan gida ne ya takura ka shiga ban daki biya bukata raka'a ɗaya ka samu zaman tahiya ka samu ka samu sallah fitsari ne takura ka shiga fitsarinka yi alwalaka a tsanake taho fama adaraktum fasallu wa ma fatakum fatimu qala abu abdullahi abu abdullahi yace asahhu ma yurwa fi hadha albab hadha alhadith hadisi a wannan babin dake magana akan leka gidan mutane alfarma ce ko ta'addanci ne fasikanci ne ya ce wannan hadisin shi ne wanda ya fi kowanne inganta a wannan fage ɗin cewa duk wanda ya leƙa gidajen mutane ba tare da an masa izini ba kamar ya riga ya higar musu cikin gida ne abinda muka faɗa daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana kuskuren mu gyara mu aiki da abin da ya dace wanda yace assalamu alaikum Allah ya kara mu da lafiya da nisan kwana mai albarka amin malam muna son ƴan uwa su sanya mu cikin addu'a bisa tafiya kan tantancewa da jarrabawa da zami Allah ya ba mu sa'a amin to Allah ya bada sa'a Allah ya sa a je lafiya a dawo lafiya Allah ya bada ikon amsa duk abin da ake da bukata na amsawa ya bada ikon dacewa zaman to alkhairi ne duniya da lahira dukkanin masu bukatu na alkhairi ubangiji Allah madaukakin sarki ya biya muna ya tabbata muna da alkhairi na na na Hmm. Hmm. Hmm. Now. A dai gidan al'umma za ka leko to haramun ne. amma kawai tsakiyar ƙwaryar gari za ka kalla da tituna da gine-gine wannan babu laifi amma ka leƙa wa mutum gida inda yake tsammani yana da aminci ba wanda yake kallonsa sai shi da wanda yake gidansa kai kuma daga sama kana zuƙohi kana ganin shi wannan haramun ne amma dan ka hau ka leƙo titi ka hango wani gini ka hango kaza wannan babu laifi amma in dai za ka leƙa gidan mutum to haramun ne wallahu ta'ala a'lam Allah ya samu dace.